الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلياك قدري ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب غرامي دعاني للقريش ورابغي وطيبة خير الخلق موطن صوابقي سلام على بير علي ورومة فمن لي بكاس من بضاعة سائقي عليه صلاة الله سلام على زرقاء عين وقد صمت على الحور وشوك لسلء ورابغي سلام على قبر العميل وروضة تريك الضياعا يزري كل باذي عليه صلاة الله سلام على روض البقيع فإنني يعدي سلامي كل عات وبالغ مهاهم وهاهم بالقرى من خواطري فما لندنا ذات الشموع البواذج عليه الصلاة والسلام وذلك من حب الحبيب فهبه متى يقذفا في القلب أعظم دامج عليه صلاة الله ثم سلامه ويسبغ قلب العبد من كل صابج عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه وتستعسل الأعداء من كل زائج عليه صلاة الله ثم سلامه وأقسى كسى الأنوار من كل سابج عليه صلاة الله عليه صلاة الله ثم سلامه وأكساكس الأنوار من كل سابق عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وساب أنذروا كل بالغ عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب شهدت ولا ألفى لآلي أنقص بأني على هبي لأماد أنقص أحبك حبا لا يكيف أمره وكل الذي حواك أو من يحدث عليه ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر فليتي ألقى المصطفى الكرم ليته على عي وزيد هذي بروحي ينفص بحب رسول الله زادت عشيرتي ونسلي ومن يرعى زمامي ويمكص عليه صلاة الله صلاة تركينا إلى الذكر والهدي بحب رسول الله تعلو مدينتي على المدن والأمصار والخير يحدث بحب رسول الله تعلو منارتي منارات ملك آدك الدار ينقص عليه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تذيع القاب رصاءات أجدص عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وساب بالحديث تهدصوا عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ألا يا رسول الله يا أوسك العرى ويا مصطفى الأكوان يا سيد الورى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا يا رسول الله أوسك العرى ويا مصطفى الأكوان يا سيد الورى إلا الله لا إله بسرك يا سر الإله ونوره وجاهك يا ياسين آماد مصطفى جزاك إله العرش يا خير مرسل وسيلته العليا وأنت بها أولى إلا الله لا إله دعوت بك المولى العلي جل شانه لكي تكشف البلوى ويذهب للبقيا لا إله هدى وجدا أمرا ونايا ورحمة وآفية الدارين دنيا مع الأخرى ويعلو بي التوحيد والسنة التي أفاها ارتفاع الجار بالجار والنجوى لا إله زعيم يقود الناس أجهال طالب وقد بالك الصيل الظبا أمت البلوى إلا الله لا إله إلا الله حزنت لما ألقى وربي يكشف جميع كربي واقتراب الهدى الأعلى سمعت لدرك للتدارك ليتني أرى راية الإسلام تالو على العليا يقينا بأن المصطفى قال صادقا لا يدرك إيسى خير صحب على المصلى لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله كفى كل من هذه الحنيفة دينه لا إله بأن يشفع القرن المزكى فتي بشرى لا إله لئن بعد الإسلام في طور غربة لا إله عسانا نرى أمرا يطيب له المحيا لا إله متى جاء دين الحق أصبح دامغا إله فآدى قريبا وآوى في العدوة القصوى لا إله نسائل ربا جل إذ ذات ديننا لا إله ويدمغ أيضا جارة آخر الدنيا لا إله صلاة وتسليم عليه أرى بها ليلا سريعا بجاه المصطفى الصاند الأقوى عليه صلاة من سناها أرى بها ليلا جميع الذي أحوى لا وابك ما أحوى لا إله محمد رسول الله على وعلى فمن لي بتبليغ السلام إلى النقاء فيا جسم ما أبنى ويا دمع ما أجرى فمنت له سرد المداء عراجيا قبول ثنائي والزيادة والحسنى إلامي وأنكاسي وبرسي ونقلقي سينوا لأمداه هانيني إلى اللقيا لا إله إلا الله. محمد رسول الله على وأرفه رجوت من الممدوح فوزي بالتي لا إله تقاصر أنحى المادي هنا ولا قروى ليلا سلام على الهادي ببدء ومختم ليلا سلام على المختار كرما ولا شروى ليلا فيمام قلبي ناوى آماد ضائلا لا إله إلا الله. وجسمي ماء الأجسام أشدد بما ألقى لا إله ثنائي عليه قوت قلبي فإنني لا إله حياتي ياتي على التعيام والشوق والذكرى خليل سوى من حباني لوداده ليلى جفاني جهارا فانشاكي إلى الأشقى ليلى ذكرت الذي من ذكره ووداده ليلى صبالي وقتي والمدينة والبطحى ليلى محمد رسول الله على وأربه ليلى الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله ظلام وداد غير حب محمد عليه صلاة آخر الدار لن تمحى الله غرام إلى غير الأمين صباحة عليه صلاة كل وقت بها نحيا الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله شفائي صلاتي ما سلامي كلاهما عليه وأصحابه الدولة الكبرى الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعوغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر ولتعد فيه بنظرة تأتينا بالظهر الحمد لله غرامي دعاني للفريش ورابجي وطيبة خير الخلق مؤل الصوابجي يوم لا ربا goma sha ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallama daidai da ashirin da ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kasina ta ashirin da bakwai a cikin wannan diwani al'urwatul wusqa fil istighasati bi sayyidil wara wa lam shul islam wa sa'adatul anam sha'al ibrahim ya sallallahu ya cewa garami da ani soyayya ta ƙonƙonar zafin zuciya saboda bege da ani su suka kira ni su suka jawo ni ko shi jawo ni lil quraishi wa rabiji soyayyar da ke cikin kirjina zafin kirji da nake ji saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine yake jana shi yake fusgata ya zo ga Quraishu da kuma Rabihu sunayen gurare ne guda biyu wato a a Hijaz a shi Quraishu alƙarya ce tana tsakanin Badar da Madina daga garin Badar zuwa garin Madina manzon Allah anan Quraishu take shi kuma Rabiga shi ma gari ne wato tsakanin jidda da wuri da ake cewa yamba'u akwai guri yamba'u ko ƙauye yamba'u akwai kuma jidda an san jidda dai to a tsakankanin jidda da kuma yamba'u a nan wannan gari na rabinga yake ba haushe kan ce rabinga amma rabiga sunan garin hausa sukan ce gurin rabinga wato kamar kilomita ɗari da hamsin da biyar a arewacin jidda kafin ka je wato wuri da ake cewa yamba'u to a nan za ka samu rabinga to wayannan gurare guda biyu dukansu dai suna tsakankanin wato garuruwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam tsakanin Makka da Madina shi yasa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ke shauki zuwa gare su shaukin sai zuwa ga wayannan gurare laisa abasan a'a shauki ne saboda shaukin sai zuwa ga sayyidina Rasulullahi mana shauki ne zuwa ga wanda ke kwance a wajen dama wannan abu ne da wato mawaka suka saba su dinga ambaton gurare da garuruwa da unguwanni saboda masoyinsu yana zaune a garin ko ya rayu a garin yanzu ma baya nan za ka ga kila wato in mutum ya bibiya waƙoƙin larabawa da yawa zai ga irin wato irin wannan shi sa ma malamu shi tijjani usman radiyallahu yake cewa qibbi diyari wa sal an subaki ma baina mustasqihimu wasaqi ko qibbi diyari ka tsaya a gidan daji wa sal an subaki ka yi tambaya game da marigaya wanda sun shuɗe sun yi rayuwa a gurin amma yanzu ba sa nan saboda abin da laraba suka saba ne alƙufa ala tsalali fanni ne mai zaman kansa a waƙar larabawa tsayawa akan wato ko wato yin waƙa ko yin kuka akan gidaddaji ko kufaifai inda masoya sun yi rayuwa a gurin amma yanzu ba sa wajen kila ma gurin ya rushe ya zama kango imrul qais bin hujr ko bin hujrin wato shi aka fi sani ya fi shahara da irin wannan tsari na alƙufar al'adulali ko da yake shi da kansa ya ce shi ma ba shi ne farko ba shi ma kwaikwayo yake daga magabatansa e ƙula ala ɗalalin minan da ya la'ana na lafshi diyara kama ba kabin huzami yana cewa shi ma yana kuka ne a kan kufaifai kamar yadda ibn huzami wani mawaƙi da ya gabace shi ya yi amma dai wannan ibn huzami din ba bakin ibrahim qais ba mu san shi ba gaba daya ba wani abu nasu za a iya mata ko tarihin sa ko wakokin sa ala kulli hal dai a shawar dalla yana shauki zuwa ga garin furaishu da kuma rabigu wanda suke wato gurar alƙaratu ne a kusa da madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa daibata khairul khalqi da kuma daibar manzo Allah wato madinar manzon Allah fiyayyen halitta Allah tabaraka ta'ala mudis sawabiki annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bada wato sawabik shi yake ba da kariya mai kauri sabigu riga kenan wanda take mai kauri wanda sanyi baya hudata amma an kaji sawabigu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kariya kenan wanda take mani'a eh abinda ba za a iya huda shi ba manzo Allah shine garkuwar mu salamun ala birai aliyin wa rumatin wa man li bi ka'sin min buda'ata sa'igi salamun gaisuwa ta tabbata ala birai aliyin wa rumatin a bisa rijiyoyi guda biyu eh gaisuwa ta tabbata a bisa wasu rijiyoyi guda biyu su ne bi'ir aliyin rijiyar sai na ali wadda take a zulhulaifa wurin da wato alhazai suke ɗauka harami in sun fito daga madina a nan suke yin harama su shiga makka wanda kuma zai shiga madina an so gare shi tsaya nan ya wanka wankan shiga madina misali yana da kan hanyar makka ne to wannan rijiya ana yi mata da cewa rijiyar sai na ali salamun ala biri aliyan gaisuwa ta tabbata a bisa rijiyar ali wa rumatin da kuma rijiyar rumata rijiyar rumata shahararriya ce a cikin tarihin musulunci an san cewa sayyidina Usman bin Affan radiyallahu shi ya ta a gurin wani Yahude kuma ya yantar da ita ma'ana ya bada ita kyauta ga dukkanin musulmai su dinga ɗibar ruwan kyauta suna sha ruwan Madina ruwa ne wanda ba kowanne ne mai daɗi ba akwai ruwan tsantsi da yawa a cikin Madina amma sai aka yi dace ita wannan rija ta rumata rija ce mai daɗi mutane suna son ruwanta amma kuma mai ita bai hudu ne sai zama siyarwa yake in kana son ruwan sai ka siya kuma yana gallaza wa musulmai duk wanda ya san musulmi ne sai ya gallaza masa wajen siyarwa to abin ya dami al'ummar musulmi ha ko kanta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce to sai ya albishara ga aljanna ga duk wanda ya sai rijiyar rumata ya ba musulmai ita sai na Usman ya zama shine ya siya da fari ma bai hudun ya sayan masa ya yi ta ƙara kuɗi ya yi ta ƙara kuɗi sai na ali ya sai rabi a sai isha amma a hakan ba zai saya ba sai dai sai rabi sai na usman sai sai rabin ya yadda ya sai rabi ya dai sai ma da rabi ya rika rabi ya ce na yadda yadda aka sai rabin rijiya shine wato sai aka raba kwanaki in yau rijiya ta kace gobe ta wace haka za a rika yi to ranar sai na usman in ta zo usman shine mai rijiya in ranar bai huce ta zo bai huce shine mai rijiya shine mai mallakin ta sai da ya ga dama to sai shi sai na usman sai shelanta cewa duk wanda zai ɗebi ruwa a ranarsa daga cikin musulmai to ya ɗiba kyauta amma an kabar ranar bai hude za ka ɗiba to ka saya amma shi nasa ɓangaren kyauta ne sai zama duk ranar sai na usman ta sai mutane su zo kowa ya ɗibi ruwa yadda yake so ya je ciccika abin amfani a gidansa in tudu ne in randa ce duk abin da za ka tara ruwa ka je ka tara to waye kaga zai bari sai ranar bai hude ta zo sannan ya sayi ruwa wa kaga zai bari sai ranar bai hude sannan ya saya saboda kaga ranar bai hude sai bai hude ga wayan gobe a sake zuwa diwa jiwa ga wayan to sai bai hude gano sai na Usman ya masa wayo sai zai ce to tunda dai haka ta faru sai ka saya duka yanzu ka sai ɗaya rabin ma na ban maka sai sai ɗaya rabin kuma shikin ne sun ya ta ga muminai manzo Allah sai masa bishara da aljanna saboda wannan wannan ita ce rijiyar rumata ah to salamun ala bi aliyin wa rumatin gaisuwa ta tabbata a bisa rijiyar sayyidina ali da kuma rijiyar rumata ومن لي بكأس ومن لي بكأس wane ne zai samu ya ɗebo mun koda kofi ɗaya wane zai taimaka min da kofi ɗaya min buda'ata sa'igi daga rijiyar buda'a wanda yake mai daɗin haɗiya ha'igun mai daɗin haɗiya wanda zai taimaka min shau ko da kofi ɗaya ɗebo mun daga rijiyar buda'ata in samu in sha ita kuma buda'ata ɗin wato ita ce sun da ya fi shahara ana cewa daru bani sa'ida daru bani sa'ida a cikin madina ne gidan sai na sa'adu bin ubada ke na radiyallahu anhu shugaban lansaru gaba daya shugaban mutanen madina to shi ne ake ce baba rijiya ce a gidan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta ita wannan rijiya a kanta ne aka yi annabi tambayan nan sallallahu alaihi wasallam ya idan wani abu ya shiga cikin ruwa wanda yake ba mai kyau ba zai jirkita shi misali an ga mushi ya fada cikin ruwa ko ya fada rijiya ko ya fada ko wani abu mai kazanta kaman an ɗauki abu mai ƙazanta ko tsumma ko an jefa cikin rijiya ai amfani da ruwan ko ba ai ba sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam al-ma'u dahurun malam ya tagayyar wannan hadisin a dalilin wannan rijiyar ake wa annabi sallallahu alaihi tambaya ya ba da amsa haka hadisi ne shahararre ko al-ma'u dahurun malam ya tagayyar shi ruwa mai tsarki ne mutukar bai canja ba canjawar shine ɗaya daga cikin sufofinsa wato guda uku su canja ko dai kalarsa ta dirkice an san ruwa fari ne sai aga ya koma jaja jaja jaja to yanzu ruwa ba shi da kyau saboda ya canza kala ko kuma ƙanshinsa an san yadda ruwa yake a hanci sai ka tashi a wajen hanci sai ka je na zarni zarni ko ka je na wari ko ka je na wani abu daban wanda yake kuma ba ya samu warin ne daga matabbatarsa ba idan ya zama warin ya samu ne daga ƙararihi ko wato kamar kalar ƙasar gurin ce ta jawo ya zama haka to in wannan ne daban amma in dai ba haka ba to ruwa ɓaci ko kuma wato ta'amihi shi ne ɗanɗanansa ka sa shi a baki sai ka ji ya ya canja test daga yadda aka san shi to in dai ba wannan tsayin ukun ta faru ba manzo Allah ya ce alma'u da hurun malam ya ta gayyar ruwa mai tsarki ne har yanzu in dai ba ya jikita ba shi yasa idan najasa ta shiga cikin ruwa to sai an kalli yawan ruwan kafin a ce ya najasa ko bai najasa yawan ruwan da yawan najasa ta shiga ko da kana kallo ta shiga misali yanzu fitsari ya tsalle a gabanka idanka sai fada cikin buta to ba za ka ce wannan ruwan ya zama mai tsaki mai misali ya zama mara kyau ba sai an auna gwargwajen kazantar ta shiga ciki da kuma yawan ruwa shin wani abu daga cikin ukun nan ya canja ne ɗanɗanansa ko ƙanshinsa ko warinsa a ko ko kalarsa to sannan ne zai jirkita kenan idan ruwa ya zama yana da yawa ba zai jirkita ba sai in abin da ya shiga cikinsa ya zama yana da yawa manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam idan kana da bawo kullatayn ko idan ruwa ya kai misalin tulu biyu a yawa to lan yanjus ba zai taɓa zama mai najasa ba saboda kafin ka samu najasa mai yawan wannan da za su shiga cikinsa aka ga zama aiki haka ne shi sa ruwa in dai ba kankanta ta tayi yawa bane ba za a ce da najasa ta shiga cikinsa ya ɓace ba sai dai idan wani abu daga cikin wa'annan kalolin nasu ya canza to akan wannan rijiya ta buba'a sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yaya muna ganin abubuwa sukan faffaɗa ciki wanda marasa kyau ne kamar tsumma kamar ƙwarya kamar ya za a yi wannan ruwan Allah ya ce ai ruwa mai kyau ne matuƙar bai canza ba sallallahu alaihi wasallam to wa zai samu mu ko da kofi ɗaya daga cikin wannan rijiya ta tubba an sha salamun gaisuwa ta tabbata ala zarqa ya ainin a bisa al'ainu zarqa ainu zarqa shi ma ruwa ne a madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sayyidina Marwan bin al-Hakam zamanin Banu Umayya kenan shine wanda ya jawo ta a zamanin sayyidina Muawiya shine gwamnan Madina a lokacin to shine ya jawo kamar yadda ake jan ruwan famfo to a sannan babu fasahar yin famfo ko ai fayi amma akwai fasahar a yi wa ruwa hanya kamar yadda ake kwata canar misali kamar yadda ake a gidan gona inda ake yin ban ruwan lambu aka akan yi canar canar ko a yi ruwa hanyoyi inda zai biya je wani wuri to irin wannan sai na marwan bin hakan yayi a zamanin muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu sai ya jawo ruwa daga quba wanda tana wajen madina ita quba to sai ya jawo ruwa daga quba ya shigo cikin madina shine ake cewa al'ainun zarqa shi wannan ruwan eh salamun ala ayn ala zarqa ya ainu gaisuwa ta tabbata a bisa wannan ruwa na zarqa wal ayn wato ainun zarqa gaisuwa ta tabbata gare shi wa qad samar al huri wa shauqi da sabin warabiki wa qad samar al huri wato wannan wato ya san su rijiyoyi na manzo Allah da idanun ruwa da suke cikin Madina samar al huri ni a guri na san ɗaukaka fiye da ɗan matan hulun ilimi girman su a guna ya fi ɗan matan hulun ilimi kai kake shauki zuwa ga aljanna ni madina maza ta ishe ni sallallahu alaihi wasallam wa shauki kyau yace ya girman shauki na li sal'in warabigi shauki na ya zuwa ga sal'u wanda guri ne unguwa ce a cikin madina warabigi da kuma rabinga da muka faɗa ɗazu eh girman shauki na ya zuwa ga waɗannan gurare guda biyu salamun ala rawdul baqi فإنني يؤدي فإنني يؤدي سلامي كل عات وبات آه. سلام على قبر الأمين كو سلام على قبر الأمين وروضة تريك ضياء يزدري كل بازك سلام غيزوة تبت على قبر الأمين غيزوة تبت أبسا واتو محل من ظل من أوكي صلى الله عليه وسلم غيزوة تبت كما كنت من الله صلى الله عليه وسلم وروضة da kuma rauda wato dausayin aljanna da ke cikin kusa da kwancin na manzo Allah don manzo Allah ya faɗa hadisi ya ce ma baina baiti wa minbari rawdun min riyadil janna abin da ke tsakanin dausayi na a gidana ɗaki na ma'ana da kuma a minbari na to dausayi ne daga cikin dausan aljanna eh dausayin aljanna ne wannan gurin to gaisuwa ta tabbata ala qabril amin a bisa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rawdatin da kuma rawdar da ke cikin kabarin manzo Allah din koko inda ke tsakanin mumbari zuwa wannan mahalli madaukaki turika ziya'an wannan rawda ta manzo Allah ta nuna maka wato dausa yazdari kullu bazigi dausa wato haske za ta nuna maka haske da hasake hasake wanda yake ya wulakantar da duk wani mai hudowa rana ce wata ne alfijir ne duk ba su kai hasken rawdan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سلام على روض البقيع فإنني يؤدي سلامي كل عات وبالي gaisuwa ta tabbata ala rawdul baqi a bisa wani dausayin kuma shine baqi'a inda manzo inda sahabban manzo Allah suke kokkwance makabarta ce da ka fita daga masallacin Annabi ga tana katanga ce wato hanya ce kawai ta shiga tsakaninsu da masallacin Annabi hatta katangar bakiya din ma irin katangar masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba wani bambanci da ka fito ka tanan ka shiga duk sahabban manzo Allah nan suke kwance mafi yawan su in dai ba wanda ba su mutu a cikin Madina ba wanda duk suka wafati mafi yawa a cikin Madina dai anan suke kwance to kai zo ka tabbata ala rawdul baqi a bisa rawdul baqi'a fa innani yu'addi salami kullu atin dukkanin wani mai zuwa wa bayan ligi da duk wani wanda zai isar da sako yi addi salami yana kai gaisuwa ta zuwa gare su dan duk wanda na ji zai tafi sai na bashi gaisuwa mun gode Allah mu haka muke ko da mun ji mutum zai tafi can sai mu ce to muna ba da sakon gaisuwa a mana ziyara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaishe mana da Annabi a gaishe mana da sabon Annabi a gaishe kaza gaishe ko daga baki da kuma muna ba da gaisuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kamar yadda shehu radiyallahu mun koyi da shehu Ibrahim ya addi salami kullu atin wa badi mahahubu ha hubbal qura min hawaɗiri amma landanan za ta shumu ilbawa ziki maha hubbuha soyayyarta ita waɗannan wurare da na ambata soyayyarsu ko soyayyar madina ga baki ɗayanta ma maha ta shafe hubbar ƙura san wasu alƙaryatu a zuciyata ni ba wani gari da yake burge ni ba wani gari da yake burge ni min khawaɗiri ta shafe dukkan son wani alƙarya daga cikin zuciyata fama landanan wa yake maganar landan yi mai da ita za ta shimu ilbawazigi mabociyar fitulu wanda suke masu haske ita landan in ka shiga cikin ta fitulu ne ga sunan dare kamar rana shehu amma ko landan bata kai min madina maza Allah ba ni ta na manta da ita ma ba na maganin ta amma landanan abgi fa ba khayala ko da kaga na je landan ba landan ce damuwa ta bane ka ɗauka nan da kawai hayal ne a wurina ni eh ni akwai abin da na zo gurin manzo Allah na zo sallallahu alaihi wasallam ne mutum sho wa zalika min hubbil habibi wa hubbuhu mata yugzafu fil qalbi azamu dami yanzu kai duk wannan abubuwa na kwalliya da wannan ado da wannan kyau da London take da shi da ire-irenta irin su Farisa irin su garuruwa masu girma da ka shiga yanzu duk wannan garuruwan ba su burge kawo maka ayatu da kai ba shi wace kwarai kuwa wa zalika min hubbil amin wannan duk soyayya manzo Allah ce ta jawo min hubbil habib daga san masoyi ne madinan manzo Allah ita nake so saboda masoyi na na cikin ta fa hubbuhu da ma soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tayyuku da fanfi da kalbi da an jefa ta cikin zuciyar bawa a azamu jaliki ita ce mafi girman mai dandaka in kana neman abin da zai rugurguza wani abu da farfasa shi ya rugurgu to sai annabi shi da an jiba cikin kirjin bawa ta sai manta komai ya manta kansa gaba daya sai annabin kawai sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu san annabi sallallahu alaihi wasallam shi radiyallahu anhu komai ya gani sai tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka zuba ya zike ba aka zuba ya zike sai riga sun hada da jamali na haƙiƙa sun riga sun hada da ainul muradi shi yasa komai suka gani komai baya daukar hankalinsu ga suna rayuwa a cikin wannan duniyar irin yadda kowa yake yi sukan ji daɗi daga abubuwan jin daɗin duniya su ci su sha su yi sutura mai kyau su yi abin hawa mai kyau su yi gida mai kyau a duk wannan ɗin wasa'ir sai kallon sa ba shi ne gaya ba ba sa koma ta kan wa'annan duka gaba gida sai ka ga hankalin su gaba ɗaya wani wuri amma kai ba ka ciki ba ka gane ba ka ciki ka jin san banza ba ka gane ba wai shehu muhammad bello radiyallahu anhu dan shi Usman dan Bojo Muhammad Bello lokacin da bayan wafatin babansa dan Bojo da dama dai kafin dan Bojo da su ya rama musu dauna da shi da kanansa wana kanan ya zama babban sa kenan shi kanan dan Bojo din shi Abdullahi ko na Gondo babban shi Bello din ya rama masarautar biya ba su bayan an gama jihadi addini ya shiga inda yake zai shiga ya san ya kammala abin da yake so ya nannaɗa cutoci ya babba wa sarakuna sai ya dawo ya harɗe kan guzin ilimi kawai da wilaya shi dan fodiyo sai ya raba masarautar gida biyu da hausa bakwai da banza bakwai kamar da ake cewa ko alwilayatu sab'a al-asliya da kuma alwilayatu sab'a al-far'iyya sai ya bawa Muhammadu Bello wanda ake cewa hausa bakwai din nan kasashen mu har Kano din da suna ƙarshen sa sai kuma ya ɗebi can ƙasashen gwara gwara wancan wanda ake cewa asab al-far'iyya sai bawo shi kuma wato Abdullahi na Gondo shikenan shi kuma kuma kan buzu ilimi cika rayi to bayan ya rasu kuma shi dan bodo haka kuma bayan rasuwar shi na gwandu sai zama dalolin gaba ɗaya sun haɗe sun zama ƙarshen shi muhammadu wanda kawai gaba ɗaya sai ya fito da wani abu tambari da kaga ana buga a sarki yanzu sarakuna ana buga masa tambari ko dididin dididin to shi dan shi muhammadu bello shi ya fara tambari sai yasa aka fara buga mai tambara in ya hawa yana tafiya ta bayan sa ana bin sa ana buga tambara dididin dididin dididin mahaifiyarsa sai hankalin ya tashi sai kuka ta ce a kira mata bello aka je aka kira shi daga ban ɗaki tana kira kai ya haga sauri ya zo faɗi ta ce yanzu ballo daga rasuwan modibba shi ke haka kuma kamanta Allah kuma yanzu ka kuma sha'anin duniya da mulki kawai shi ke nan yanzu abin da ya ba muku kenan abin da ya ba muku kenan wannan wasan yanzu abin da ka dawo kenan kuma yanzu ga rasuwan modibba shi ke nan kuma ka koma ka zaka ta dinga faɗa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce wallahi ina rantse miki da girman Allah ba riƙe wannan dan wasa ba wannan abin da ake bugawa wa'azi yake mun wa'azi yake mun da ake bi na ana bugawa ni abin da nake ji na faɗa cewa yake yi la ta takabbar la ta tajabbar lasta bi malikin innaka abdun la ta takabbar la ta tajabbar lasta bi malikin innaka abdun haka nake ji kidan yana ga mu cewa yake kakkai girman kai kakkai dagawa kai ba sarki bane kai bawa ne abinda nake ji kidan yana ga mu kenan shi sa nake ake buga mu ni wa'azi nake ji a cikin to sai ta gode wa Allah ta ce alhamdulillah aje ai tai tunda yake yanzu ta samu nutsuwa ta gano ashe ba ba duniya ne fa to su zuba ya haka suke da'ima sai kaga abin da duk yan duniya ga inda suka dosa su ko ba nan suke kallo ba shehu ibrahim radiyallahu anhu da ya je farisa ko baka sha ya huce an sha kaɗan ka ji a tsoron da sha'awar ba tsoron da gare shi an sha kaɗan nan za ka sha ake ji ka ji ko ya huce da zafi yanzu to bari mu ma'ana wato shawar dalla ya ji ko menene kasidan nan eh me kasidan nan ga wai wai matsala in nake magana malal kalba ko yawwa malal kalba hubul hashimi ko falam anan bi barisa haular raqiduna walam ulam shine farkon kasida ai malal kalba hubbul hashimi soyayyar manzo Allah ta cika mun zuciya falam anam na kasa bacci bi Paris a garin Paris haulun raki dole gefe na duk kowa bacci yake dan mutanen da kenan kowa ya bacci gari ya shiru amma walam ulam ni ko da kasa saboda ko to shine yake faɗa fara alwaru wal alwaru war raqasu wal gina tuzakkiru arbabal basair bil qusam ko tuzakkiru man fihi nubuwatu qad khutim da ya zo da hasake-hasaken da fitilin da kalolin da rawar da ake da kiɗan da ake ba abinda za su tuna mai hankali sai manzo Allah abin da ya faru shi Abdullah ya zo sauka ne cikin dare aka je hotel din da shi zai sauka sai aka yi jin sa'a wato ba a samu suit ba wanda ake ce suit za ka ga a cikin hotel aka yi wani guri kamar gida komai akwai a ciki ɗakuna da falo da barɗa da kaza duk komai kamar gida kwamfanin guda suka ce in mutum ya zo babban mutum irin shehu nan ake kai su sauka nan sai aka kama gurin gaba da biya shi ya fi tsada ma to amma zai comfortable kowa da hajimansa da almajiransa da kowansa kowa na da guri a cikin gida sai zama nan ba a samu ba sai irin ɗakuna falle falle irin na kowa da kowa inda jama'a gaba ɗaya suke sai nan aka samu kuma gashi dare ne shehu ya ce ba komai sai a sauka kana an karɓa an saukan ashe sai aka yi rashin sa'a bayan ɗakin da shehu yake zaune kuma hotel abinan ne club ka san a hotel akan yi club club shine da za a tsara a ita da rayi ana shaye shayen giya da waye ana rawa ana waƙoƙi a cikin kwana suke suna wannan abu kamar masu kwanan diwani haka za su kwan suna yi shi kenan sai sai aka yi rashin sa'a sai zama haka ne wannan cikin cikin dare kawai shi wuri kiɗa ya kaure mala ana ta yi me wannan ne dawa shi bacci ya kasa yiwa saboda san annabi a motsa ya tashi ya zage labule ya leƙa taga ya gami kawai ya ga guri ya haɗu mala kawai kamar ana maulidi da an sa'a falafalai ne fitilu kala kala masu kalkali iri iri ga rawa ana yi ga maimakon wannan ya ja hankalin shi Allah kawai sai su tsaye ban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su tsaye ban manzo Allah malal kalbuhum bil hashim alam ana mi barisa haular raqidu la shikenan sai wannan ya buzge shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗa fara anwaru wal alwan da hasake hasaken da aka kunna fitilun da kalolin kyallayen da aka daura ko warraqasu wal gina da waƙar da ake yi da rawar da ake yi tuzakkiru albabar basair bil qusam mai hankali annabi yake tunawa in ya kalle su duka shike ne sai ba manzo Allah ya shiga kuma radiyallahu anhu to haka shehu Ibrahim haka dukkan mazajen Allah haka suke radiyallahu ta'ala anhu masu kuje ka da fada ba hmm mun gode Allah ina muke ne fa malan jannat za ta shubu ilba waziki وذلك من حب الامين حبيبي duk wannan soyayya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hubbuhu shi san annabi mata yuqza fan fil qalbi da an jefa cikin zuciya a azamu damiji to shine mafi girman abin da yake mai dandake dandakewa ko mai rugurguje abin da yake wato banna alaihi sallallahu alaihi wasallam salatin Allah da mutum Allah ya tabbata ga manzo Allah wai subagu qalbul abd min kulli sabiki albarka wannan salati yusbagu qalbul abdi za a rina rini an yasa rini ne ko inda ake wa kaya an yasa su a cikin wa man ahsanu billahi sibga kaga Allah ya faɗa ko sibgat Allah wa man ahsanu billahi sibga Allah ma ya iya rini ba ma wanda ya fi shi iyawa inji Allah ba ya fi Allah iya rini ai babu tabaraka wa ta'ala shi wa Allah a cikin tafsiri yace ai ko Allah shi ya fi kowa iya rini duk rinin mai rini ko mai kware wasu a rini ba za ka kawo masa bakin kaya ka ce mai da shi fari ba to fenti zai mai koya zai mai ka kawo mai baki ka ce mai da shi fari komai kwarewarsa amma Allah ya iya wannan shi kaɗai ne kuma iya haka Allah ne zai ya sa a haife ka da bakin gashi ana nan wata ran kawai ka kuma fari tar kanka gaba ɗaya ba farin baki kuma duk ya kuma fari waye ya rana shi daga baki kuma fari ba Allah ba Allah ya iya rini amma duk mai rinin duniya komai kwarewarsa ba ka ce ma rini irin wannan ya canza ma baki kuma fari ba sai dai ka kawo bakin ya mai da shi wata kala man ahsanu Allah ya shiga wa yasbuqu qalbul abdi to a rini zuciyar bawa min kulli sabigi daga dukkanin abin rini shine imani alayhi sallallahu alaihi wasallam salatan Allah ramin Allah tabbata ga manzo Allah wa tasta'sirul a'da'a Allah ka tumbuke abokan gaba tumbukewa za a yi gaba da a cuje shi tun daga jijiyarsu tasta'sirul a'da'a Allah ka tumbuke abokan gaba min kulli za'iji daga dukkanin wani mai karkata gaban hanya Allah alayhi sallallahu alaihi wasallam sata Allah da amince Allah tabbata ga manzo Allah wa ukusa kisal anwari albarka wannan salati a tufatar da ni tufafi irin na hasce min kulli sabiji tufafi sakakke mai kauri mai rufe tsaraici amma na haske alaihi sallallahu alaihi wasallam sata Allah da amince Allah tabbata ga manzo Allah wa alim wa sahabin da alayan annabi da sahabbansa anzaru kullu baliji wanda yake sun yi gargadi ga dukkanin wanda ya isa mafarki sun isar da sakon Allah duk wanda yake mafarki daga cikin mutane to sun isan masa sako sai dai kibi da gangan kuma ya ji lahira Allah ta kuɗa shi Allah kiyaye mu shahid wala ulfa li ahadi ankusu bi anni ala hubbi li ahmad ankusu shahidu na shaida wala ulfa li ahadi ankusu har abada kuma ba za a same ni ina warware alƙawari ba na shaida ga Allah kuma har abada ba za ka same ni ina warware alƙawari ba na shaida cewa bi anni ala hubbi li ahmada cewa ni amkusu zan tabbata ne ala hubbi li ahmada akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamani ba ka taba gina na warware alƙawari akan haka ba shahidu na dauki wannan alƙawarin uhibbuka hubban ina son ka ya rasulullahi soyayya ta gaske la yukayyafu amruhu irin soyayyar da ba za a iya gurguje yadda take ba kace zaka auna ta ko ka kididdige ta ko ka kwatanta yadda take ma ka ma da kanka ba za ka iya ba wa kullal ladhi yahawaka aw man yuhaddis wa kullum da zai hawaka ba kai kadai ba ya rasulullahi duk wanda yake son kama ina son sa saboda kai aw man yuhaddisu ko kuma duk wanda yake rawaito hadisi daga gare ka shi ma ina son ka dan shi ina son sa dan kai falaiti alqal mustafa alqarfa laysahu ala iwaji dahri bi ru'ya yanfusu falaiti falaiti alqal mustafa ina ma dai in hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqarma wanda yake babban mutum din nan madaukaki ina ma in hadu da annabi laitahu yanfusu bi ru'i ina ma dai manzon Allah zai yi busa a ruhina yanfusu bi ru'i wannan iktibasi ne cikin hadisi mazala yana cewa sallallahu alaihi wasallama inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastau'iba ajalaha mazala yana cewa sayyidina jibrilu shine ruhul qudus anan sayyidina jibrilu nafasa fi ru'i ya yi busa a cikin raina ya busa min wani abu a cikin raina na ji wani abu a rai ya ɗarsa min shi abin da ya ɗarsa min shi ne cewa da anna nafsan lan ta muta cewa ba wata rai da za ta mutu hatta ta stauki ba adala ha sai ta cinye ajalinta gaba ɗaya duk iya ajalin kwanakin da aka kirgo ma da sakan da minti da awoyi kaɗin sai ka kammala su duka sanda za ka mutu duk yadda za ka sha kuwa wani ya kaga ya ta rashin lafiya ce har yanzu bai mutu yana nan ce yana nan ce oh oh kai wannan mutum yana shan wuya sai dai ta shan wuyar to rai kaska ko yawo ya makale a ce har yanzu ce wallahi har yanzu yana nan ya ta shan wuyar ya ta dige da za a yi mahiri a yi amma dai ba zai mutu ba sai sanda ajalin nan ya cika cif kuma idan ajalin ya cika ko da ciwo ko babu ko da hadarin mota ko da tsawa ko da fitowar gini ko babu duk sababi kuna zaune da mutum ka taba shi gaji ba rai kila ma abin ciki na eh kana magana ne larabawa law safar al qatil lamatul maqtul inda mai kisa mai wanda ya kisan kai da ya dan ƙara hakuri na minti ɗaya ma da wanda ya kashe zai ga faɗi ya mutu da kansa kawai ya kasa hakuri ne da mai kisan kai ya yi hakuri da ya ga wanda ya kashe din ma ya mutu da ma saboda ajalin ya riga ya cika ba yadda zaka to kai da ka ka dan hakuri da ka kalle shi ma yanzu fadi mutu saboda adan nan ya ce wane mutum to kuma haka ne wa haka ne to saboda haka dole sai adan nan ya cika sannan mutum zai mutu to wannan ma'anar biru'i kenan yanfusu biru'i to amma nan shawar da Allah shi ma yana roƙo ne sai yake sai yake iktibasi daga wannan hadisi cewa falaiti alƙal Mustafa ina ma haɗu da manzo Allah laitahu yanfusu bi ru'iya ina ma manzo Allah ya busa a cikin ruhi na dan ruhi na ya karfi in samu ruhin annaba cikin na ala'i waji ta da karkata ta dai da cewa ni din a karkata nake ba mi kana isa ba babba hanya sosai ba amma duk da haka da annabi ya busa a cikin raina sai in miƙe da har ya tsawon zamani bi hubbi rasulullahi sallallahu alaihi ashirati wa nasli wa man yal'azima miyam kus bihubbi rasulillahi saboda albarkar san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sadat ashirati albarkar san manzon Allah dangi na sai sun zama shugabanni a duniya wa nasli haka na zuri'a ta sun zama shugabanni madaukaka wa manyar azimami da duk wanda ya kula da hanya ta da kyau ya kama ta ya rike alƙawari wayan kusu kuma ya tabbata akan alƙawari tsakanina da shi to shi ma sai ya dauka a duniya in gode shi bihubbi rasulillahi ta'alu madinati alal mudin wal amsali wal khairu yahdus albarkar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta alu madinati madina ta madina shehu ibrahim sai ta daukaka alal mudini a bisa sauran birane wal amsali da birane wal khairu yahdus kuma alheri zai ta faruwa a cikin ta kullun Allah albarkar wannan addu'a ta shehu ibrahim Allah ka shafi garin mu bici Allah ka shafi garin mu Kano Allah ka shafi kasar mu Najeriya da wannan addu'a ta shehu ibrahim بحب رسول الله تعلو منارتي منارات ملك أحدك الدهر ينقص البركة سمى زم الله صلى الله عليه وسلم تعلو منارتي sai ka ga hasuma ya ta ta ɗaukaka manarati malikin akan dukkanin wata hasuma ya ta wani sarki yankusu a hadakar dahara wanda yake mai warware alƙawari ne shi tsawon zamani bai ba alƙawari ba in dai sarkin da ba ya ba annabi muhammadu bane to sai kaga su ma ta dauka kan tasu sai dai wanda ya zama da ma shi ma kan annabi tabarkin manzo Allah yake ta wannan na daga mai kafa tunda yake masa annabi alayhi sallallahu summa salamuhu salatu sirri wal qabra sa'ata ujdas salatu ala amince Allah ya tabbata ga manzon Allah albarkar wannan salati tudhi'ul qabra Allah ka haskaka kabari na sa'ata ujdasu lokacin da za a binne ni da na dawo daga lantan Allah ka kunna mun fitila bai haske cikin kabari na sho alayhi sallallahu summa sashen ana namun Allah tabbata ga manzon Allah wa alin wa sahabin da iyalan manzon Allah da sahabbansa tahaddasu bil hadisi wanda suka rawaito hadisan manzon Allah da suka yada mana muka sani ala ya rasulullahi ya wasakal ura wa ya mustafa al akwani ya sayyid al wara kasida ta karshe a cikin wannan diwani ita ce kasida ta 29 shau yana cewa ala ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ya ausakal ura ya igiya mafi kwari igiya mafi kwari wanda ba ta tsinkewa wa ya mustafa al-akwani ya zababbe daga cikin kaunu baki daya fanta wa ya mustafa al-akwani ya biyayyanta wato zababbe a cikin kaunu ya sayyidal wara ya shugaban halitta gaba daya sallallahu alaihi wasallam bisirrika ya sirr ilahi wa nurahu وجاهك يا ياسين أحمد مصطفى بسرك سبب سرنك البركة سرنك يا سر الإلهي يا وند كين سرن الله أنا محمد شيد سرن الله ونوره كما كين حسن الله أرجعكم من الله نور وكتاب مبين هكا آية تبدا hakika haske ya zo muku daga Allah da kuma dauke da littafi wanda yake bayyane ba alhamdulillah wajahika saboda saboda alfarmaka ya yasinu ya annabi Muhammad mai suna yasin malamai suka ce ma'anarsa shine ya sayyidu aka ce a'a sunan ne haka yasin din ne sunan gaba daya Ahmadu Mustafa wanda yake mai sunan Ahmadu kuma zababbe na Allah tabaraka wa ta'ala jazaka ilahul arshi ya khayra mursali wasilatahu al-ulya wa anta biha aula jazaka ilahul arshi Allah Ubangijin al'arshi ya sakanta maka da alheri, ya haira mursalin ya fiye yan abin aikowa, wasilata hul'uzma, ya wanda kai ne wasilata hul'ulya, kai ne wato tsanin Allah mafi ɗaukaka, kai ne tsanin da za a tattaka a ga Allah. Wa an tabi ha'aula, kuma kai ne mafi cancanta da samun wasila a lahira. Manzo Allah ya ce wasila da fadila waɗansu matsayi ne guda biyu aljanna. Ko? alwasilatu wal fadilatu manzilatan fil janna salullaha ku roƙa min Allah ya zama ni zai bawa su ina cewa ku roƙi Allah ne ya bani su dan ku zama cikin alherin ta ba dan tsammanin cewa ba zan samu ba wato tahsilu hasili ko ka roƙa ko baka roƙa ba dama na sani ne Muhammadu shine mai wasila shine mai fadila aljanna amma ka roƙo masa wasila da fadila don kai ka shafi alherin sai shafe ka matsayin da annabi zai tsaya ranar alkiyama da zai dinga kamfata yana cewa aljanna Allah yana cewa na yadda har sai mala'ika mai tsaron wuta ma wato maliku ko sai ya je ya kai wa Allah ƙara ya ce ya ubangiji bawanka Muhammadu bai rage maka komai daga cikin abin da zaka wuce fushi da shi yau ba sai ya kwashi ya kai ya kwashi mutanen sa gaba ɗaya amma Allah ya ce da maliku ba shi yi ai kai kamar fara ai da ma can ba halicce shi da zarratar rahmatin bashi shi da ma da fushi tazallin fushi ne gaba ɗayan shi ba shi maliku duk wani abu sun sa tausayi Allah bai zuba shi a cikin sai na maliku ba alayhi salam tazallin sa gaba ɗaya tazallin jalala ne da haka shi ba ta ma akai da akai haka yace kai Allah ƙara Allah ya ce da shi bashi yi bashi yi ni na izini sai ta kai maza Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ce sai ta kai ana ɗaibo mutane a cikin sanho a kudindina a cikin buhunhuna saboda su laifin na su yafi karfin ma a fito a koro su a kamar da ake koro mutane su tafi da kafa su shiga wuta a'a su laifin su yafi karfin haka a cikin kwantena kwantena aka zubo mutane za a kai su wuta in dinga tara mala'ikun ina kwacewa ina kwance container fitar da su ce fita ba aljanna haka zan dinga yi haka manzo Allah ya faɗa shi yasa manzo Allah yake cewa kwar wato tar shiga uku ta tabbata ga duk wanda wato laifin sa ya dawo da shi a wuta a wannan rana kai girman laifin naka har ya kai duk wannan bananzar da manzo Allah zai yi ya gama kai kana can maka fitowa wallahi tar da kai wajen ranka in dai laifin kai ta Allah ya gafarta mana Allah ya fi mana da alhamdu Allah Allah ba mu citar annabi Muhammad to ma'ana wasiya da fadila matsayi ne da in manzo Allah ya tsaya akan su ranar kiyama ba abin da zai gaya wa Allah Allah ya ce ba za a yi ba duk abin da ya ce za a Allah zai ce na yadda komai ya daidai ne duk abin da Allah ya duk abin da manzo Allah ya sai Allah ya zartar kawai ce approved to matsayin kenan to ku roƙo manzo Allah ya zama nasa ne dan ku samu alherin ta ba dan sa ran ba zai samu ba shi zaka ji muna addu'a muna cewa Allah ya ƙara masa wasila da fadila fil janna sallallahu alaihi wasallam ko wasilar da hulɓuliya kai ne wasilar Allah mafi girma wa anta biha aula kuma dama kai ne mafi cancanta da samun wasila din nan matsayin da dama kai ka cancance shi ba wani ba sallallahu alaihi wasallam da autu bikal maula al ali jalla sha'nuhu likai takshifa al balwa wa yuthifa lil bugya da autu al maula na roki ubangiji majibincin al'amari al ali madaukaci bika da alfarmarka ya rasulullah ina kamun kaba da kai wajen Allah ina roƙon ubangiji bika da alfarmarka jalla sha'anu ubangiji wanda girman sa ya girmama likai takshifal balwa roƙon da nake masa shine a yaye dukan bala'i wa yutiba lil buguya sannan kuma ya bani duk abin da nake buri amin hudan wajadan amran wa nahyan wa rahmatan wa afiyatad darain dunya mal ukhra abinda nake roƙo hudan Allah ina roƙonka shari'a Allah ka shirye mu wajadan da kyauta Allah ka ba mu kyauta amran wa nahyan Allah ka sanya umarni da hani a hannunmu sai yadda muke so haka za'i subhanallahi wa rahmatan ko ko Allah ka ba mu bin umarnin ka kuma ka tsare mu aikata harhananka duk da yayi wa rahmatan Allah ka ba mu jin kai wa afiyatar daraini Allah ka ba mu lafiya a duniya da lahira duka mu kubuta duniya ma al'ukhra duniya da lahira Allah ku kudda mu wa ya'lu bi at-tauhid wa sunnati allati afahat ba'ul jahli fi al-jahri wan najwa Allah ina roƙonka ya'lu bi at-tauhid da ni Allah ka sa ta kaina ne ɗayan ta Allah zai ɗaukaka a duniya ya'lu bi at-tauhid tauhidi ɗayan ta Allah ya ɗaukaka bi ta kaina والسنه التي افاها انتفاء الجهل هكذا سنه التي افاها انتفاء الجهل ودا هو هو الجاهلتي ya zama ya kusan kashe ta saboda yadda jahilci yake haɓaka kullum yau kamar sunnan manzo Allah ta mutu kowa bid'a yake bi kawai fil jahar wannan jawasari da koyi kaji fa shehu Ibrahim wanda kullum bacin ransa shine yaga ana bid'a yaga an yi watsi da sunna ko an yi nisa da ita wai kuma shi kake gaya wa za ka yi mana zancen bid'a ko za ka yaya sunna a ina wace sunnar sai dai a sunna hawa dai sunna ba shehu radallah ya ce haɓaka jahilci yau ta jawo sunna ta yi ƙas kama ta mutu to Allah ka ɗaga sunna ta kaina za'imun ya ƙudun nasu a jahal ɗalibin da kuma mun gani alhamdulillah duniya ta shaida malamai masana su suka yaushe Ibrahim shaida da bin sunnan manzo Allah suna cewa in ga shehu Ibrahim kai zaka rantsa da Allah photocopy annabi Muhammad ne photocopy duk kokarka ana rawato ta magana cewa shehu Mantu dan Usman radiyallahu anhu ya ci yana kokarin ya kwatanta waye shehu Ibrahim a wajen riko da sunnan annabi ya ce wallahi daidai da rana daya da mun ga Shehu Ibrahim ya zo fitowa daga cikin masallaci ga misali muka ga ya fara jeho kafar dama waje muka ga ya zo sa takalmi ya fara sa kafa hagu wallahi da tunmun bashi me yake nufi da wannan magana cewa saboda tsananin kula da sunnan manzo Allah duk abin da aka ce annabi yayi kwabo da kwabo shi Shehu Ibrahim ya aikata yadda ka san cewa sunna ne mutum zai shiga masallaci ya shiga da dama in zai fito da hagu zai fito in zai sa takalmi ya sa da dama nana aisha tana cewa kanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu ko tayamunu yujibuhu tayamunu fi tanaqulihi wa fi tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi ana Aisha tana cewa manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama damaitawa yana burge shi farawa da dama a cikin sanya takalminsa da cikin soma tafiya ka san zaka fara tafiya dama ake so ka fara dagawa sannan hagu ba irin ta sojoji ba left right a'a mu right left shine musulunci right left right left amma shi shi kuma bature da yake sojancin ya shigo ne ta wajen can bangaren su kuma nasu ka'idar left ne sannan right left right left right kaga wannan shine akasi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi nasa right left ne in zai fara tafiya dama zai fara turawa in zai sa takalmi dama zai fara sa in zai cire hagu zai fara sabulewa in zai shiga ban daki hagu zai fara sa da yake guri mara kyau in zai shiga masallaci dama zai fara sa in zai fito hagu zai fara sa shi ma tunani ce wallahi mun zuba wa shehu ibrahim ido mun bi shi da kwakwa muga ta ina ya saba wa annabi mun kasa ganowa daidai da rana ɗaya da mun ga ya zo fitowa daga masallaci ya fara turo kafa hagu waje muka ga ya zo sa takalmi ya fara sa kafa hagu amin da ya fara turo kafa dama waje daga masallaci mun ga ya zo sa takalmi ya so mu sa kafa hagu da mun bashi za mu ce wannan ba sunna yake bi ba ko ko wannan ya rage mu ya yi ƙasa da yadda muke za ka bai isa mu bi shi ba amma gani muka yi saboda ƙasa mun duba mun duba mun ga sunna mun lalace kawai aikin sa radiyallahu ta'ala wanda ya wannan kuma ma irin yadda manzo Allah yake siffantawa a zamanin da kowa ya ba sunnar riko da sunnar kamar riko da garwashin wuta ne a lokacin shehu Ibrahim ya wannan aikin ba wai sanda ake cin tubus bane ba a cikin tsakiyar jahilai shehu ya zo zamanin da ya zo duk jahilai ne a duniya ka ce duka ka huta kawai to malaman ƙwayano ne su kansu ba su gane karatu ba sai an sai ya biya musu shi da yawa malaman sai ya gyara musu karatu tukun san da suke gani ba san yadda aka in ma da akwai malaman kenan so sai da shehu ya gyara musu karatu sannan mafi yawa dakon karatun suke aka ba su gane yadda yake ba dakon su suke a wasu iya fahimta sau ko anan kano ba ta faru ba a ta faru ana magana akwai wata matsala a cikin muktasar ta zancen auna wato muktari nan da da da da abraz ne magana hisabi ce sun rasa yadda za a yi kafin ya fita sai da shehu ya zo ce ai kuskure kuke da kuke aunawa sai ka ce da da da da da da da da da da wato shuhur shamsiya ko shehu ce a ai da kamariya ake auna shine zai fita ku auna da kamariya ku gani suna auna ya fita ma'ana ba da muharram safar rabiul awwal ake da sabi wannan da januwari februari ake yi sai da suka aure da januwari februari sai kafin fito suka gani suke yi ai wannan januwari februari kayan bature ashe kuma haka karatun yake kuma mu ta sadi aje shi yawa karatun suna nan da shi a kafa san yadda yake ba saboda shi Ibrahim bai zai biya musu karatu shi ya zo ya dinga raya aiki da karatun ya kuna kanta abu gane yadda yake ba ko ko ba ku aikata shi Shehu Ibrahim ya zo Kano ya ga duk malamai sun saki hannu za a yi sallah ya ce haka kuma ya kama hannun zai dora kan girji suka ce shehu ibn al-qasim mudawwana yace waye dan qasim kuma ina muku magana annabi muhammad kuna magana dan qasim annas ba khilafin bayna qaha wa ghayrihi yarahu labibun ghayra aina amai aya nasu khallul hadra wa qafu muhammadan wa illa tarawna dahra jidda barai ina muku magana annabi muhammad kuna ga mun wani yanzu sabani ne kuma za a kafa tsakanin manzala da waninsa kuma mai hankali yake ganin wannan dade ne ana ba dade bane wannan makanta ce kai jama'a ku bar wasa ku ba annabi Muhammadu in ba haka ba za ku ga nayi gabas kun yamma mun raba layi ne da ku kuma annabi kawai suka ce wallahi mun gani muka a mazhabin malikiya sakin hannu ake a sallah yace wata malikiyar imamu maliku mai muwadda wanda ya babu guda a ciki sunansa babu wadi al yadaini ihdahu ma al ukhra fi salati ya rawaito hadisin kuma yake yaki da shi amma wanda aka basu hujja na aka doke su da ita shawai ne zai sa duk sun kama hannu gashi na alhamdulillah duk mun kama har yau ake mana fele ke wai an fi mu iya kamawa ana mamman ana makalkalewa ana tuturo hannu gaba wannan ka kamawa da kake kana wani fele ke ba dan shau ya zo yi jihadi wallahi da makama ba yanzu a zamanin manya sun gaya mana dukan tsaya mutum yake cinye kama hannunsa ka kama hannu ka dora kan kirji wallahi duka nawa aka bubbuke saboda wannan akwai unguwa ta a fage sunanta ma layin yan kabalu saboda kawai kabalin ma wata abu ce ake kallanta wani yadda ne za ke ta mana yan faila yan faila din nan wai ana nima zage mu da wannan to zamanin kace dan kabalu ma ka zage mutum akwai masallaci ma sunansa masallacin yan kabalu saboda yan kabal ne suke zuwa nan wanda ba dan a da ina mu za mu je nan mu yan sunna ne yan kabal ne suke zuwa can haka ake kallo lokacin malamai ba wanda ke rawani rawanin da gani shehu yana yi duk ba yi sai da shehu ya zo wanda a lokacin da ma sarakuna da sun ba mutane tsoro in kai rawani kana malami sai da gashin garin ku yasa a kamo ka a baka kashi wa kake za ka yi rawani mi rawani kai rawani farkon rikicin dan bodiyo da ba wajen gwarzo daga nan fara saboda gawayi ya ce ba za a yi rawani ba dan bodi ce wallahi sai an yi rawani sunna annabi ce aka daga kawo malamai ana zane su aka ci rigima daga nan ya fara jihadi shehu ya zo ce sunna annabi ce kowa ya buga shi kuma ya zo mana da irin na annabi ya yi rawanin ya jefa amma wannan a bawa malam gashi nan kaga abun gwanin sha'awa dalla aka ga malaman mu da malaman malaman mu da haka zaka su akwai wani mutum yana a cikin sauran malam yanzu nan da ka shiga zaka shi zaka shi man tijani da almajiransa shi man abdulhamid na dukkansu sun kai wajen su sun kai ishirin a wuta amma kowannen su rawani da kansa karatu aka gama ɗaukar karatu aka zo kowa rawani ne ga hoton na a cikin nan tsoro ka shiga gani sun kai kusan su ashirin da malamin da almajiran ba wanda yake ganin yin rawani girman kai ne ko san girma ne ko kaza kamar yadda ake sufantawa wai mutum ya rawani ta a kallon sa mai san girma sunna annabin failar abin da zai baka mamaki sai ka je ka ga hotunan mutanen na daɗin akwai wani hoto a sauran shi ma tijjani kafin a saka kafin a rushe shi a masallacin nan hoton yana bani mamaki na jini kalle shi dukkan su zai waya zai waya young in ka gansu a fuska ƙananan shekaru matasa kowane da rauni aka saboda haka shauye koya musu a lokacin radiyallahu anhu gemu ba a yi sannan kowa sha biyu ne ka kalle shi shauye ya zo ce kai sunna annabi ce ba kowa ya gemu aka yi gemu aka yi saje a fito da kamala shi ya ɗauko a baya ya kifa ya ɗauko sanda ya dogara ita ma suna annabi duk dan koyi da maza Allah yake ba dan wani abu in ya to waɗannan malam wahala abtar ainaka misiliya ka taɓa ganin da tije iri na tunda kake ko mutum takama yake da sarauta in ya kalli shehu sai ya ƙara kallon sa in malinta ce da kaga shehu ka san an kure lamba radiyallahu anhu duk mazharin shehu Ibrahim mai kyau komai nasa gashi nan sunna annabi kawai saboda kafa saboda ka shawar da Allah ya gaskata cikin wannan abu da ya faɗa kuma alhamdulillah ya aikata yadda ya ci din ba ma shi ba sai da zama yan failan nan almajiransa duk inda sunna take nan suke su ne za ka gani akan sunna tsantsa a sunna radiyallahu anhu radiyallahu anhu in kaga sunna a yau haskenta na zahara zikiri salati suna jerantuwa ku jiya tallahi ka gansu su ne sun kana wajen haka mai gora yake fada bayan mace wasu shekaru tudu ku biya in ka je guri kaga sunna haske yana tashi ma da sunna ake yi da zikiri da salati to wallahi ba sai ka wala da kanka ba da majar shehu ibrahim ne a gurin inji shehu ibrahim ce ga radiyallahu anhu za'imun yaqudu nasa ajharu talibin wa qad balaga sayyidul zuba ammatul balwa yau an wayi gari an shiga hali mai tsananin ji shehu mawuyaci kaga za'imun jagoran mutane ya ƙudun nasa shi yake jagorantar mutane fa a cikin addini da cikin komai ma na rayuwa amma kuma a jihar ɗalibin babu jahili ko a cikin ɗalibai kamar sa kuma shi ne jagoran addini yau haka aka zama jahili tantagarya kuma shi yake jagorantar mutane to makaho ya jawo makafi na za a ji an kaga shi kenan ko bala'i ya faru wakar balagar saidul zuba shawai ya ce yau ba tura ta kai bango fa abin fa yayi yawa fa tura ta kai bango jahilci biyar tura mutane cikin bid'a amma tilbalwa kuma bala'in ya game ko ina ya shiga ko ina ba inda babu kaka ce gari kaza ne ko banda gari kaza wallahi malam ba wasa ake ba in ka ji tarihin wancan zamanin sai ka sai ka san cewa wannan kadan ma ka fada akwai wani babban malami sun sani ba za a fada ba a Sokoto an ce haka ya yi kayan littafai ya je makaranta ba da karatu saboda tsabar tawaru ba zai bari ma almajin su tsakan maka littafin ba shi da ɗauko kayansa da kansa zai koma gida an daɗe ana zaune ga tsufa mara tsufa an yi karatu an gama ya lozo littafai aka yato ba zai iya kaiwa gida ba sai ya fitsari haka zai ratse gefen kwata ga kayan littafai a kafa dam ya tsuguna ya fitsarinta ya gama ya dangulo ya wuya shafa ya tashi tafiyarsa haka karatun ya nuna irin wannan ne jagoran addini a sannan ba a sakkwatan nan dai har yanzu da ake ganin ita ce daular usmaniya cibiyarta nan ne gidan ilimi a sannan idan aka ce baka an kira sallah masallacin dan fodiyo ga zaka kura ta shinniki duk inda kake a sakwata sai ka hango saboda tsabar dukan kasa wai za a taimama kowa taimama kawai yake sallah ba ruwan wanda a alwala kuma a fita wata yi daidai a haka da uzuri ba uzuri kawai mutum ya da ci kasa ya alwala ya taimama ya tashi sallah a haka fa ake a sannan kai ko ka san wato da ibn yaqudan nasu a jihar dalibi jahilci ki zagwanta addini a sannan duk abin da za a sake da haka ne duk ba a gane karatu ba ko kuma an gane karatu ma ba a aiki da shi ba a irin haka fa shehu ibrahim ya zo kasan nan a irin wannan mutanen a irin wannan rayuwa sun zutara radiyallahu anhu wannan ba a maganar masailu ma na shari'ar ake zance ba a je maganar sufanci ba kuma ka san ku kana ma ko kana ma mai wannan zancen gida sai gobe ba yau ba yi ka san usul tana jiran gobe insha Allah za mu yi usuli usuli da mi ilma su shi tana jiran gobe insha Allah Allah ya sa ai da mu shi yace ammatul balwa bala'in ya game ko ina ya shiga hazintu lima alqa ni dai abin nan ya dame ni ina bakin ciki akan wannan hali na rayuwa da shi irin wannan ya yana yana bani hushi hazintu ina bakin ciki lima alqa saboda abin da nake haduwa da shi dinnan na jarabta jarabta iri iri a cikin shi anan mutane wa rabbi ya kashifun jami'a kurubi amma ubangiji mai iko ne akan ya yaye dukkan wannan damuwa tawa an ga sunna ta rayu addini da imani da kuma wato ilimi ya game ko ina Allah mai iko ne akan haka wagtirabil hudal a'la Allah mai iko ne akan wato ya bakuntar da shiriya wacce ke madaukakiya dama Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa kai har kauri da manzo Allah sallallahu alaihi cewa addini ya fara bako kuma zai kare a bako ko la in bada da islamu kashin ma gaba zai faɗa fi daure gurbatin zamu zo bari mu je kan hadisi sai mu faɗa hadisi damitul darki daruki laitani ara rayatul islami taru ala uliya damitul darki ina kwadayi lidarki littadaruki ina kwadayi cewa Allah ya tsamo mu daga wannan hali da ake ciki laitani ara rayatul islami ina ma dai ina ma zanga tutan musulunci ta anu alal uliya tana karkadawa sama kololi in ga musulunci ya kira da in nake so in gani ina ma haka ta faru a zamani na mun gode Allah ta faru a zamanin Shehu Ibrahim Allah ya cika masa wannan buri nasa يقينا بأن المصطفى قال صادقا لا يدرك إيسى خير صاحب على المصلى يقينا لنا تبت نا يقيني لا سكن كان شيء ده مغنى النبي محمد gaskiya ce بأن المصطفى شاء من الله صلى الله عليه وسلم قال يا فدا sadiqan kuma yayi gaskiya shine gaskiya ne kullun cikin magana in ya fada tunda annabi ya ce haka za a yi za a yi din kuwa manzo Allah ya ce la yudriku isa khairu sahabin al-musla wallahi annabi isa zai riski fiyayyin mutane kuma akan tafarki mai kyau zai riski mutane mafifita kuma akan mafificiyar hanya shine hadisin da wato manzala yake cewa sallallahu alaihi wasallama la yudrikanna almasihu min hadhihi ummati aqwaman innahum lamislukum aw khayr innahum lamislukum aw khayr innakum innahum lamislukum aw khayr ya faɗa so uku walan yukhziyallahu ummatan ana awwaluha wal masihu akhiruha manzo Allah yace wallahi yana ga sahabbai ne wallahi al masihu Isa dan Maryamu sanda zai dawo duniya kamar yadda Allah ya alƙawari zai dawo to la yudrikanna zai riski daga cikin wannan al'umma zai riski waɗansu mutane in yazo zai sadda waɗansu mutane innahum lamislukum su din kamar ku suke ku sahabbai zai tadda mutane masu can addini masu bin annabi sau da kafa masu kiyaye sunna masu kaza zai tadda mutane wasu irin mutane ne samun yazo innahum lamislukum wallahi kamar ku suke ku sahabban aw khairun ko ma sun fi kuma manzo Allah ya dabe mata wannan magana sau uku cewa kamar ku suke ko ma sun fi ku sanda zai zo haka ya tarasu walan yuhziyallahu ummatan Allah ba zai kunyatar da al'umma ban ji annabi ana awwaluha al'ummar da ya zama ni ne farkonta wal masihu akhiruha annabi isa kuma shine karshenta wannan al'umma ta kunyata ba ta ba mun gode Allah kafa kullu man hazila hanifatu dinuhu bi an yushbiha al qarn al muzakka fati bushra kafa kullu man hazila hanifatu dinuhu ya ishi duk wanda ya zama wato wannan addini hanifi shine addininsa to ya ishe shi albishara da an yi shi biya alƙarnar muzakka ya ji cewa annabi ya ce yana kama ko zai yi kama da ƙarnin da Allah ya tsarkake su ne ƙarnin sahabbai yanzu zamanin sahabbai da irin tsarkinsu da irin girman su a gun Allah wanda Allah yake cewa radiyallahu anhum wa radu anhu amma annabi ya maka bishara cewa lokacin da Isa zai dawo zai tadda mutane irin wannan kuma kana sa ran kana cikin su domin al'umma ƙarshen zamani yake nufi gashi kun mu ne mun gode Allah to ai wannan ya ishi kowanne mai riko da addini ya farin ciki da wannan ko fati bushara shebra yace wannan cikakken albishara ce mun gode Allah cewa manzo Allah yayi bishara cewa sanda annabi Isa zai dawo zai tadda mutane da suka kama da karnin farko shine karnin sahabbai a irin tsarkinsu da girmansu a gun Allah to mun gode Allah insha Allah a cikin yan faila zai zo annabi Isa la in bada al-islam fi dawr gurbatin asana nara amran yadibu lahu al-mahya la in bada al-islam fi dawr gurbatin in dai addini ya fara ne a dawr gurbatin ya fara wato ma'ana a salo irin na bakunta sanda musulunci ya zo ya zo a matsayin bako kamar yadda annabi faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan musulunci ya so bako ne wa sai udu gariban kuma zai koma bako wata rana faɗu ba da lugura ba saboda haka madalla ta tabbata barka da arziki ta tabbata ga baki duk wanda ya samu kansa a matsayin mai riko da addini to zai ganshi kamar bako a cikin mutane saboda dai da suke ba kai ba sai ka ganka kamar bako ka zo cikin mutane da baka san su ba to shi yasa manzo Allah ya ce duba da lugura ba ko murna ta tabbata ga baki to kai ma ka zama kai gari ka zama bako ma na kai zama ya riko da addini kaka damu da damu da wanda ba su rike shi ba asana nara amran ya kusanta insha Allah mu ga wani al'amari ya dibu lahul mahaya wanda rayuwar mu za ta dadi da shi mata ja addinul haqqi duk sanda addinin Allah ya zo na gaskiya asbaha damigan to zai wayi gari yana mai rugurguza banna fa'a da gariban shi ga sai addini ya koma bako kuma nan gaba wawa fil udwatul quswa zai koma ya tare ne a udwatul quswa udwatul quswa sunan guri ne a badar ko kamar yadda Allah ke faɗa idan tumir udwatul quswe wa hum ko bil udwatul udnani ko adna wa hum bil udwatul quswa a a idan tumir udwatul quswe wa hum bil udwatul dunya ko war rakabu asfala minkum eh to udwatul quswa din kenan ma'ana ma'ana musunci sai ya koma madina kawai can zai tare nasairu rabban jalla idza sajina ويدمج أيضا جهرة آخر الدنيا نسائل ربا من روقان الله جل يا جرما يا بوايا عزة ديننا من روقان سيبوايا دا الديننا ناما كان كون الدين ويدمج أيضا جهرة آخر الدنيا كما يسنع الدين أن يزوم يرغرغ زبنا جهرة أبيلي كوانا غني يغبنا تاناشي الدين يا يسمع هذا ما شيء مدوكي آخر الدنيا أكشن دنيا كما شيء صلاة وتسليم عليه صلاة دا أمنش تبتغ منزان الله أرابها سريعا بجاه المصطفى السند الأقوى أرابها البركة وانا ثلاثي أنونا من هنيا دئتا أنونا من وانا أبدلك نيمة سريعا تقوقاوة بجاه المصطفى سبب على فرمان من الله صلى الله عليه وسلم السند الأقوى وانا يكشيني مجنجنا مشي قهجي عليه صلاة صلاة تبتك من ذا الله من سناها البركة حتى وانا صلاتي أرابها جميع الذي أهوى a nuna min a haska min haɗin ga dukkan abin da nake buri ya tabbata alawar ima a hawa daidai da yadda nake buri din in ga ya su faru yadda nake so fa man li bi tabligi salami ila naqa fa ya jismu ma abna wa ya dam ma ajra man li waye da taimake ni bi tabligi salami ya isan min da gaisuwa ta ila naqa ya zuwa guri da yake cewa naqa a Madina waye zai ga min wa zai kai min gaisuwa ta gaban manzon Allah wa zai taimake ni ya isan min da gaisuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faya jismu ma abna kai jikin nan nawa mamakin cutuwar da kake yi rashin lafiyarka saboda baka je ziyarar annabi ba waya dam uma ajara hawaye na mamakin yawan zubar da kake yi saboda rashin zuwa ziyarar manzon Allah Allah ya ba mu ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri da batini damintu lahu sandal madaihi na lamun cewa manzon Allah cewa zan ta zubo yabo gare shi da'ima zan ta yabo gare shi rajiyan kabula sana'i nayi wa annabi alƙawarin kullun zan dinga jajjero yabo gare shi ina mai fatan ya karɓi yaban nawa wa ziyadata kuma ya ƙara mun wani husna bayan ya bani aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada alhusna aljanna ta tabbata lillazina ahsanu ga duk wanda suka aiki mai kyau wa ziyada har da ƙari akan aljanna shine ganin Allah tabaraka ta'ala to shine shi wannan Allah yake faɗa rajiyan qabula sana'i ina fatan a karɓi yaban nawa wal husna sannan ina fatan in samu aljanna wal ziyadatu kuma ƙari akan aljanna shine ganin Allah tabaraka wa ta'ala kilami wa anqasi wa dirsi wa laqalaqi tahinu li amdahi hanni il liqya kilami da alƙawari na da alƙalami na wa anqasi da tawadata wa dirsi da takaddata wa laqalaqi da kwaɗan harshe na duk waɗannan baki ɗayansu ta hini li'amdahi suna shauƙi suna zabura ya zuwa ga yabo ga manzon Allah. Hanini ina luƙuya irin yadda ni nake zabura nake shauƙi zuwa haɗuwa da annabi su kuma ina haka suke shauƙi zuwa ga zere yabo ga manzon Allah. Alƙalami na ko na ajiye shi ma sai in ji hannu na ƙaƙƙai sai na ɗauka na rubuta yawan annabi. Alƙalamin ma ba zai yadda ba. Tawadan ma ba za ta bari ba. Takaddan ma ba za ta bari ba. Harshen ma ba zai shiru ba. shauki yake fusgarsa zuwa ga yaban annabi kamar yadda shauki yake fusgata zuwa neman haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yes a ne mutum ai sai da shehu ko alhamdulillah rajautu min al-mamduhi ina fata daga wanda nake yabo shine annabi muhammadu abinda nake kauna a gunsa fauziya shine rabauta billati taqasala an halmajihuna an rabauta da samun abin da duk masu yabo suka gajiya ga baran kaiwa gare shi eh in yi yabo ga manzon Allah har sai yaban ya gamsar da shi irin yadda masu yabo suka gaza ba su kai ba to ni in kai wajen eh ta kasar an halmadi hula masu yabo duk sun gajiya ba su kai nan ba to ni abin da nake fata shine in rabauta da wannan gurin da ba su iya kaiwa ba wala garwa ba wani mamaki a cikin wannan ba wani kokonto a cikin wannan salamun alal hadi ba zai wa maktamin salati tabbata ga mai shirewa shine annabi Muhammadu da bada in wa maktamin farko da karshe ko farawa da cikawa salamun alal muqtadi zai zo da tabbata ga abin zabi shine annabi Muhammadu kidman wanda aka zabe shi tun tuntuni tuni Allah ya zabi manzo Allah sun san akan kowa wala sharwa annabi ba shi biyu bai da kishiya a cikin irin girmansa tayammama kalbina wa ahmada zuciyata ta zafafa ta ta dumama na hawa ahmada tana fusgata zuwa ga annabi muhammad za'inan tana mai zabura wa jismi ma al ajsami jikina tare da sauran jukkuna shi ma yana zabura ya tafi gurin annabi ashdid lima alqa mamakin tsananin abin da nake ɗanɗana na daga zafin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam sana'i alai yabona ga manzon Allah kutu kalbi shi yaban shi ne abincin zuciyata in ban yi ba ba lafiya fa innani hayati ala tahayami cewa ni hayati tsawon rayuwata ala tahayami zan rayu ne akan zafafa soyayya wa shauki da kuma shauki wa zikira da kuma ambato ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka zan rayu hakan kuma ga Allah ko na koma din manada daga London ci gaba zan yi eh mana idan sarafa alwarunu an dafni jussati baqitu bihi ahyali yawmil qa'i idza abada al-ubadu bil qamari innani bi zikri rasulillahi waqta sawa'i da zarar masu binnewa sun gama binne jikina madaukaki bayan dawowa ta daga London to baqitu bihi ahya sai in wanzan ci gaba da rayuwa da manzon Allah har zuwa ran da za a hadu idza abada al-ubadu bil qamari tunda ne ta inganta cewa masu ibada suna ibada har a cikin kabari bayan sun mutu kamar yadda mazalla ya bada labari a hadisin Isra'i cewa ya wuce annabi Musa a cikin kabarin sa yana sallah ashe ana yin ibada a cikin kabari to ku tunda haka ne tunda masu ibada kan yi ibada har a kabari to innani ni ko shehu Ibrahim bi zikir rasulullah zan raye ne da ambatan manzon Allah waqta sawa'i tsawon zaman da zan yi a cikin kabari na خليلي خليل سوى من حبني لوداده duk wani masoyi duk wani badadayi siwa man habbani in banda wanda ya so ni liwidadihi saboda ina son annabi jafani jihara wannan yamin wata bai kyauta min ba kace kana so na ni shehu ibrahim amma san da kake min dan wani dalili daban ne ba dan ina son annabi muhammad ba to ni baka burge ni ba baka yi min yadda nake so ba mai son ka ba dan annabi ba barhama bai sanya kake ba wannan baitin ya fasara shi sai na fada eh wa bil asma'il lati da ahu ya wannan baitin ya fasara khalilun suwa man habbani li widadihi me sona wanda yake sona ba dan ina son annabi ba sallallahu alaihi wasallama jafani jiharan wannan yayi mun wauta karara da kyauta mun ba fashaqiyu ila al-ashqa shi ko shaqi mara arzikin lahira dama wannan mara arzikin lahira ne bana ma neman sa waye shaqi shine wanda bai so ni ba kwata kwata to wanda ya so ni ma kuma ya so ni ba dan ni masa annabi bane ce shi ma mun wata bai kyauta mun ba balle kuma wanda dama bai so ni ba wannan kan ayi ila al-ashqa wannan ya tafi cikin tsiyatan lahira Allah ya kiyaye ki sauka lafiya saboda san annabi shi san shehu radiyallahu anhu sa'ada ce aka santa kuma tsiya ce za mu ji gobin Allah yadda zakantu allazi min zikrihi li widadihi safaliya waqati wal madinatu wal babaha zakantu allazi min zikrihi na ambaci annabi Muhammadu allazi min zikrihi wanda dalilin ambatansa wa widadihi da kuma soyayyarsa safaliya waqati shi yasa zamani na yi min gare gare zamani yi min kyau yadda nake so inda dai ka san zamanin da ya gabace da shehu da ka san rayuwar da ake ciki da ka san yadda aka sha da ka fi gane safaliya wakati eh wal madinatu aka na madina sai mun dadi wal badaha da kururuwan madina sun mun dadi zalamun widadun gairu hubbi muhammadi duk wata soyayya ba ta manzon Allah ba zalamun wannan duhu ne baka gane bane a cikin duhu kake ka so wani ba annabi ba wa hal yata'atta hubbu gairi muhammadi ba a san wani ba annabi wa sallallahu alaihi wasallam fa madhu si wal mahi al amayatu wal fisqu zalamun widadun ghayruhu bi muhammadin san wani ba manzon Allah ba to wannan duhu ne alaihi salatun gaisuwa ta tabbata ga salati tabbata ga manzon Allah akhirat dahr lam tunha salatin da lam tunha har abada ba za a goge wannan salatin ba akhirat dahr har ƙarshen zamani garamun ila gairil amini nuna zafin soyayya ya zuwa wani daban ba manzan Allah ba safahatun wannan wauta ce ka zama wawa alaihi salatun salati tabbata ga manzan Allah kulla waqatin bihana haya mu ci gaba da rayuwa da wannan salati kulla waqatin ko da lokaci shifa'i waraka ta inji shehu in warke daga cututtuka na in warke daga damuwa ta shine salati in yi salati ga annabi yin salati na ga manzon Allah shine warkewa ta ma salami tare da yin gaisuwa ga manzon Allah kilahuma su biyun duka sune waraka ta alaihi wa ashabin salatin ya tabbata ga manzon Allah wa ashabin da sahabbansa su ma salatin ya tabbata gare su humud dawlatul kubra sune daula mafi girma su sahabban manzon Allah alhamdulillah mun gode Allah wannan shine karshen wannan kasida da kuma abin da zamu karanta yau sai kuma gobe insha Allah kasida ta shida ita ce muka tsallakewa mu karanta ba dama a baya usul jami'il masikin bi habli ala ita zamu yi hatama insha Allah Allah ya sa ayi da mu barka annabi sallallahu Allah ya karba abin da muka yi Allah sai ya amza min hasana barka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa badde da aka saba Allah ya kai mu gobe muna sa rai cewa zaman namu ya fa haka girma saboda yan uwa da dama da sukan zo su halarci zaman domin samu albarka addu'ar hatama kuma daga ciki akwai wanda suke manyan mutane da mukan so ya zama an girmama su ni ma ba dan larura ba sai sauka daga nan koma can to matsala kuma dole sai ina nan din nan ne zan yi karatu haka a yi haƙuri kar mutum ya ce inda ya saba zama nan zai zauna dole hakan zai zama kaman ba mu girmama wayanda suke masu girma a gurin Allah ba sai mai haƙuri mu ɗan wasa'a da inda aka nuna mutum aka ce zauna to ya haƙuri ya yi umarni in ma yana zaune aka ce ya ɗan gusa saboda wani to kare ji damuwa ko ya kama an wulaƙanta ko ba a kyauta masa ba a yi haƙuri domin kamar idan na faɗa a girma masu wanda suke masu girma da mahalan da duk wanda za su fito sukan zo su zauna kuma duk manya ne kusan da yawa za su zo to saboda haka da Allah ya haƙuri a ɗan wasa'a dukkaninmu kowa ma mai taron baki ne kowa mai girmama su ne ba sai wani wanda aka ayyana ba amma dai akwai wanda aka ayyana din wanda za su dinga nuna gurin zama to inda suka nuna sai a haƙuri a karɓe shi haka sannan kuma ɗan abin da akan babbayar na hidima ba lalle ba ne ya zama wato ya yi abin da ya kamata wato yawan taron yakan zama wani lokaci duk irin yadda muke ganin an yi kokari wajen yawaita hidimar to suka ga abu kuma ya zo wataƙila ya gajiya saboda haka dai ai haƙuri ba don wannan dama aka zo ba kuma kai ma mai yi ne duk wanda ma yake dan wani abu da zai zo da shi ya raba jama'a saboda samu albarka hatama shi ma duk daidai ne ba ma sai ya miƙa yan kwamiti ba yana iya zuwa ya nasa da kansa eh saboda kan mutum ya zauna yana jiran sai an bashi abin da yake na abu daidai ne a karɓa ya samu albarka duk kowa yana son samu albarka to amma kuma an kai ma kai naka hoɓɓasa din daga naka gefen to duka dai mun ji dai shawar dallaji ya gaya mana a cikin hatamar da muka tukuna kiriya ko eh shi yana faɗa cewa innal ladzina hadamuni nalu muradahum sa'adatun wa malu duk wanda suka yi min hidima to sun samu kuwa abin da suke buri da arziki na dukiya da arziki na lahira duk ya same su in kai min hidima saboda haka wannan hidima ce a cikin janabin shehu radiyallahu anhu kowa ya kokari yayi da zikiya to Allah ya iya mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo mana bakin mu lafiya kuma ya sa a taru lafiya kare lafiya albarka shehu radiyallahu anhu Allah ya ba mu sirrin diwani Allah ya ba mu sirrin shehu Ibrahim da addu'o'in da shehu a cikin diwani in Allah ya karba mana su barka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke yana wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su Allah ya biya musu kuma Allah ya biya namu bukatun da alhamdu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam da ƴan uwansa Allah ya saka musu alheri Allah ya sa da kiyaye ta tsawo albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika muradin su a cikin mu barka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Fatiha da Fatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نسأل عنك الأنك الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وقال الذين ستفتحون بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتأثير وتكون بها ولي ونصيرا أنت ولينا مولانا ولمن ولي ولمن نصير ربنا يبارك غافر الذنوب وقابل التوبة تقبل كيف جئتك إلهي تائبا بمنزل مبارك تنزلني أنفعنا جميع من قاصدني أجر في يوز العلم والأرزاق نارا هم الأسوى وقاسوا المعنى فداركنهم وأكثر مننا ذل اللبال منهم الأقدام فتسمع لهم الذكهام لين لهم من لين الحديد لمن أردت ورفع القيود نراهم في البسط والرخاء يمنا وساحة وبذلا زايدا تقى لأحبابي وأبقى أبدا من طيبة وسديل الظواهر وأنت تدري باطني وظاهري أنا المنى من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا وقد أتاهم منك كل خير لا ضرهم تنافس في الفاني إذ كل ما يرون هينا فان أيرهم إذ قال لكم أولياني ونجنا من غزل ونكبي مصدقين متصدقين وصائمين دار حافظين وهو النفوس صم والأموال كالمؤمنين عبدا أجمع يا رب بسر الذات وسر الأسماء مع الصفات رب يا رب فتمم فيلا ما قد قصدت تريهم ليلا أما أجبت كل عبد صالا فيما مضى فحققا العمل أنت الذي ترزق من تشاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر لنفس ثم عرف كافي إذا أنك لحي الودود لك تقلب الأعيان بالآيان فالترف إلى قوام في أزمان خير لي أصابا فضلا وخير لي من كل شيء خيرا يا ربي بالهادي وصعد الهادي فلتكن سهدي كل شر قادي رب الأمين عادي بالأمين كل مداده بكله لعادل وبين بقيه وأجله لإذن إجابتي يحب الأجل لما تأولت أراني نلت كل المقالب وإني فرت ما قد دعوت خائبا من ربي من كلما عدت شكرته بي نعمه في ظاهر وباطن أسبق لي في الغيب والموال زال تكدري وذاك أعظم موهبة وهبها من يكرم لنا هوى لي طيبة فلتطردا كل الشرور أبدا وسرمدا وآله وصحبه الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعم لي الوسيلة أزلت الغم حسب المهيمن وحسب الواقي حسب القديم الله وحسب الباقي سبحانه يحفظ ما يوده وليس للعبد سواه وده به انتصرت إنني مغلوب والرفع الخفي لي مسلوب نسير يا نسير يا نسير فقهر عدوي أنك القدير أرئيانا أنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تقهر المريد وكيف تنزل له ماذا يريد لتنتقم من العدو هينا وخذه إنه يعاجب دين لا تلك من آثاره ليادا بقد بقى وأجمد الإناد حبونا قالا وامطرا عليه مدر سوء ومهما لديه ولتؤذني سقلي وزد لي خيري ولتكسر مدى العسر ميل نعم الجليل ملجأ وسندا إنا بني أمر دعوت السمدا أثار نصرا قريبا يكفي متين يا متين يا متين بك استجرت حيث ما أكون أجز عبيدا ضارعا ضعيفا لم يقوي عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجلي فإنما أخرت لم يؤجل يا رب بالهائي لتمه أسرا وهو الذي قاربه ونسرا لطيف صليا على المختار وآله وصحبه الأخيار يا رب بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الحال ثبت قلوبنا على الإيمان والتعدنا لعمل الإحسان وانظر إلينا وانصر نجينا أد حقوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تقول لله بلا مشاركة وجاز عني كل من قد أعصنا إلي من رب الجزاء بالمصطفى الشفيع يوم البشر خير الورى من قد هدي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمما اللهم صل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هادي قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك